بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan dare na lahadi daren litinin a yau biyu ne ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda kuma ya dace da biyu ga watan ainihin uku hijirar miladiya 2000 da ainihin ashirin da biyar ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin shiya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya ya ba ku ce amin ba addu'a ake ba allah kara garinmu albarka da dukkanin garurukanmu gaba daya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka suratu maryam yau za mu tashi a farkon aya ta 27 mai Allah ya ce
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا na'am idan ba a manta ba jiya na na maryam abin da ya faru da ita ya faru na tattaunawa tsakaninta da mala'ika jibril ta kuma ɗauki ciki ainihin har ma an haifi annabi isa alaihi salam wanda ainihin har an samu tattaunawa tsakaninta da ainihin imma annabi isan ko kuma mala'ika jibril kamar da muka bayani jiya to me zai faru ta riga ta haife shi abinda ake gudu ya faru haka ne ko yanzu za ta koma tattaunawa tsakaninta da mutanenta waɗanda su take jin tsoron ainihin sharrinsu da kuma kazafi irin nasu Allah ya ce fa tabbihi qaumaha tahmilhu sai ta taho da annabi Isa wurin mutanenta tahmilhu tana dauke da shi ina fata an gane irin yadda ake daukan jariri a lokacin da aka haife shi a ta goya shi ne a ta rike shi ne haka a hannu a kila ta rungume shi ne aka faɗa Allah da ya ce fa tabbihi qaumaha tahmilhu ta dai dauko annabi Isa ta taho wurin mutanenta cewa suka yi ainihin ta kawo suna so su gan shi ko ta zo ne ta nuna musu imamul alusi ya ce ta zo ne a karan kanta dole ta shiga mutane dama ta ɓuya ne saboda ba ta so ana ganinta da ciki domin cikin babu uba amma kuma ba cikin shege ba ne ba ina fata an gane shi kaɗai na tarihin duniyan cikin da aka yi shi babu uba amma ba cikin shege ba kun fahimci wannan abin da kyau kamar da ake faɗa da hausa ko wannan ciki ne na mu'jiza da ta taho da shi suka ganta kaluhe suka ci ya maryamu ya kena na maryam ka san dama yahudawa ba mutunci ba girmamawa annabi musa ma ya musa suke ce mishi ud'ula na rabbaka ya roƙa mana ubangijinka kamar su ba sa ciki ina fata an gane suka ce ya maryamu wannan munada mufrad kenan ya maryamu ya ke maryam laqad ji'ti shay'an haƙiƙa kin zo da wani abu fariyan mai ban mamaki abin da hankali ma ba zai ɗauka ba kin zo da wani abu wanda yake is beyond imagination wannan abu ne wanda yake khariqul ada ya saba wa hankali ya saba wa tunani fariyan abun mamaki wanda ba taba ganin irin shi ba ya ukta haruna ya yar uwan harun to anan sai malamai suka ce da suka ce ya yar uwar haruna wani haruna suke nufi haruna wan annabi musa ko wani haruna daban ba wanda zai ba da amsa a laran momin ya haru ya ukta haruna ya yar uwan harun mun san dai qur'ani ya kira mana haruna wanda yake haruna annabi musa wanda kuma na gaya muku anan a wurin tafsirin suratul baqara haruna ba wai dan uwa ne na annabi musa dan uwa na haka kawai ba uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ina fata an gane to suka ce ya ke yar uwar harun dukkanin malaman tafsiri suka ce ba annabi haruna na annabi musa ake nufi ba amma muna da haruna yanzu ko ba mu da shi muna da musa muna da muhammadu ko ba ka ba to su ma tun da haruna wani mutum ne mai daraja a cikinsu ashe suna ne da za a yi ta sa wa mutane kun fahimci abin da kyau dan haruna din ya rayu ne kafin annabi isa to san da ya rayu kuma annabi ne annabi ma a cikin su yahudawa za a yi ta sa suna irin nashi saboda neman tabarruki ina fata an gane to me yasa suka ce mata ya yar uwar haruna shi wannan to wani haruna ne tunda an ce ba wancan bane ba sai aka ce wani salihin bawa ne a wannan lokaci wani mutumin kirki ne wani bawan allah salihin bawa wanda ya shahara da nagarta da ibada da riko da addini sai suka ce ya yar uwar haruna kama ce ya ke ustaziya izgili ne ai ina fata an gane ba wai ya yar uwar haruna suna jingina ta zuwa ga shi dan wani abun kirki ba a ya ustazu ka san da ka dace ya ustazu izgili ne yawanci in kana da kuɗi ba za a ce maka ya ustazu ba ina fata an gane galibi ka ji ba haushi na ya ustazu zagi ne a fakaice ya kai talakan malami an gane ko amma kuma kalmar ustad a larabci na zamani shine profeso ina fata an gano na abin da kyau duk wanda ka dance mishi ustad to ana nufin profeso irin na jami'a kun fahimci wani abin da kyau to sai suka ci yake yar uwar haruna ma kana abuki mra'a sau'in babanki dai ba mutumin banza bane ba dan mun san shi wa ma kanat ummuki baghiya babarki kuma ba mazinaciya bace ba wa ma kanat ummuki baghiya ko a karatun mu na allo babarki ba mazinaciya bane ba to anan me suke nufi ababe guda uku suka faɗa ya ke yar uwar haruna mutumin kirki babanki dai ba mutumin banza bane ba babarki ba mazinaciya bace ba to me suke nufi yanzu tuhuman ta suke ko ba tuhuman ta suke ba ina fata an gane to shine anan sai malamai suka tattauna malamai suka ce idan a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul nur Allah ya yi maganan duk wanda ya jefi wani da zina idan bai kawo shaidu guda hudu ba a masa bulala tamanin wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sai aka ce me fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada ulaika humul fasiqun to sai aka ce idan mutum ya zo ya ce wani mazinaci ne dole ya kawo shaidu guda hudu to sai aka ce idan kuma bai fito kai tsaye ya ce mazinaci ba ne ya shagube ko kuma hannunka mai sanda shi ma za a iya kama shi da laifi kaman a nan indirectly ai mazinaciya suka ce mata babanki ba mutumin banza bane ba babarki ba mazinaciya bace ba me suke nufi a fakaice kamar zagin da suke to sai imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal suka ce idan mutum sarahatan bai fito karara ya ce kaza ba ba a kama shi da laifi amma imamu na malik ya ce sam duk wanda ya shagube ana iya kama shi da laifi mutum da ya zo ya same ka ce ni dai ba barawo ba ne to me ke nufi an gane ko akwai wani abu a ƙasa an gane ko kaga wata mace kace eh ni dai kanwata ba mazinaciya bace ba me kake nufi kaga kaman zargin da kake sai imamu na malik yace ya halatta a kama mutum a ce kawo shaidu guda hudu in ba haka ba masa hukuncin yayi kazafi hujjar imamu na malik sai yace ai anan karar ba su ce mata mazinaciya ba sun ce dai babanki ba mutumin banza bane ba babarki ba mazinaciya bace ba amma a cikin alkur'ani sai Allah ya kira wannan abin da laifi ya ce wa ƙaunihim ala maryama buhutanan aziman da abin da suka gaya wa maryam na ainihin babban ƙarya kuma mai girma buhutan kire ina fata an gane to shine a wannan gaban malamai suka ce baya halatta kai mutum shagube za a iya kama ka da laifi amma idan ka san laifin shi ne kana shagube ne saboda nasiha babu laifi ina fata an gane wai na yi wa'azi a wani gu na ce ba a so ka zamo shugaba kuma ka zamo cinyedu ina fata an gane kai ne shugaba kai ne dan kwangila sai aka ce da wani nake na ce ai ban kira sunan kowa ba ma kana abokin ra sau'in wa ma kana ummuki bagiya a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce Allah ya kama su da laifin sun zagi na Maryam sun jefe ta da zina sai Allah ya ce me
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا fa sharar ilaihi kun san ta ce falau ukallimu yawma insiya ni ka ina azumin magana babu ni ba magana a yau to sai suka ce mata ya yar uwar haruna ga abin da muke tambaya kin zo da abin mamaki babanki ba mutumin banza ba babarki ba mazinaciya ba muna neman amsa fa asharat ilaihi sai ta ishara zuwa ga annabi annabi isa ke ta nuna musu shi eh, ko kuma haka in a hannun teki bi ma'ana ku tambayi wannan ishara ta musu fa asharat ilaihi sai ta ishara zuwa ga annabi isa kalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi ya za mu yi magana da wanda ke cikin tsumman goyo sabiyan kuma dan jariri ya za ki ce mu tambaye shi akin ma rena mana hankali ba su san wannan ba wai ainihin normal jariri bane ba ina fata an gane wani jariri ne mai abun mamaki to sai malamin suka ce anan da ta musu ishara ishara magana ne ko ba magana ba ne saboda me ishara magana ne kun kuma canza ɗazu kun ce eh yanzu ko kun ce a'a ishara magana ce ko ba magana ba mu amsa ɗaya mu tafi kwale magana ne ko to me yasa in in kana sallah kana ishara ko ba ka yi sallah ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba to saboda me? ishara magana ne a wajen malamin lugga ba magana ba ne a wajen malamin shari'a ina fata an gane amma a wajen malaman shari'a kuma lokaci ishara tana zama magana malaman nahawu suna suka ittifaƙi ishara a gunsu ba magana ba ne ba da magana da harshe da ishara da rubutu suna ɗaukan hukuncin magana da in kai rubutu na sake ki baka ce komi ba ka mika mata aure ya mutu ko bai mutu ba ya zo magana kenan daidai ne daga ce na sake shi ina fata kun gane sannan kuma in kai amfani da hannu a ce kila kurma ce da me za ka sake ta sai ka mata ishara da hannu kila igiyar an yanka sai ta gane aure ya mutu ko bai mutu ba ishara ya zo magana kenan shi ya sama wani daga cikin mawaka umar bin abi rabi'a daga cikin manyan mawakan shawa yake cewa asharat bi tarfil aini khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami fa ayqantu anna al tarfa qad qala marhaban fa ahlan wa sahlan bil habib al mutayyimi yace wai asharat bi tarfil aini ta yi ishara da idanunta khifata ahliha saboda tsoron mutanen gidansu ya zo hira ne ina fata an gane ya wajen ainihin masoyiyar shi to amma kuma gidan ba a son shi amma ita kuma tana son shi an gane ko ya ce sai ta masa ishara da ido saboda tsoron mutanen gidansu ya ce ishara ta mahazunin ishara irin na wanda ke cikin damuwa da bakin ciki walam ta takallami amma fa bata yi magana da baki ba ta ce fa'aikantu sai na samu yaƙini an na tsarfa ƙanƙala marhaban kwayan idonta ya ce min maraba da zuwa fa'ahalan wasu halan bil habibul mutayyami ita ce ahalan wasu halan da masoyin da ake ainihin burin ya zo shi to sai malamin suka ce ishara yakan zama magana a wani lokaci a wani lokaci kuma baya zama wa magana amma an ittifaki a cikin sallah ishara ba magana bane ba ina fata an ganda ya tabbata cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam sayyidina bilal ya zo ya mihi sallama a lokacin kuma yana sallah sai masa ishara da hannu ya ce ila annahu yusalli ya nuna masa ai sallah nake yi sai bilal sai ya gane da ya gama sallah sai ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ina fata an gane to da ka ce halatta kai ishara a sallah idan akwai bukatun kai haka an fahimci wani abin da kyau to fa sharar ilaihi sai ta musu ishara zuwa ga annabi isa kalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi ya za mu yi magana da wanda ke cikin tsumman goyo sabiyan kuma yaro dan karami sai annabi sai karba sai ya ce mi
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا واس- والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا bayan an tambaye na na maryam ta yi ishara jariri zai fara magana ƙala sai ya ce inni abdullahi ya buɗe kalman da harafin ƙarfafa magana inni tabbas ni abdullahi bawan allah ne ya faɗi wannan raddi har tashin duniya ga duk wanda zai ce masa shi allah ne ko shi ɗan allah ne kaga akwai abun al'ajabi cikin wannan abun farkon abun da ya furta bai ce ba ai babata ba ta yi zina ba ai kaza kaza ne ya faru a yace inni abdullahi ai ba shi ake tambaya ba idan ana tambayan ya aka yi kika aihu babu mahaifi babu aure ina fata an gane madadin ya fara kare na na maryam a bai yi wannan ba inni abdullahi yace ni fa bawan Allah ne ai ma'ana Allah ne ya halicce ni bi qudratihi da wani cikakken ikon shi wani ikon da gagari gagara koyo abin da bai taɓa faruwa ba a tarihi amma dai ku sani ni fa bawan Allah ne ataniyal kitaba kuma ya bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni in zamo annabi to anan sai malamai suka ce tun yana jariri ya zamo annabi kenan dan ya ce ataniyal kitaba amma bani littafi wa ja'alani fi'li ne madi ya sanya ni kuma na zama annabi sai malamai suka ce a annabi Isa bai zama annabi ba abin da yasa ya ce ataniyal kitaba ya san Allah zai mayar da shi manzo za a ba shi injila Allah ya masa ilhama tun yana jariri to saboda ya ƙini da abin da Allah ya tabbatar mishi bai ce ba nan gaba za a bani already ma an riga an bani dan ya san inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya saba alƙawari ina fata an gane shi yasa akwai ababen da suke zuwa a ƙur'ani da hadisai abin zai faru a gaba sai an nuna kamar ya faru saboda me yaƙinin abin tabbas babu makawa zai faru to sai ce ataniyal kitaba an bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni na zamo annabi shi wannan ubangijin nawa wa ja'alani mubarakan ya sanya ni na zamo mai albarka aina ma kuntu duk inda na tsinci kaina duk inda na kasance ni fa mai albarka ne kar ma ku ce min dan zina wannan raddi ne zuwa ga wannan abu kuma har yau aqidan yahudawa annabi isa dan shege ne ina fata an gane yasa duk abin da bai yahude zai da kirista kawai zaman doya da manja ake shi a hau- a aqida na bai yahude ya fi yadda da addinin musulmai kan addinin kiristoci ba za ka san wannan ba sai in ka karanta abin kuma ka zauna da su za a gan shi a reality haka ne aƙidan bai hude ya halatta ya shiga masallaci ya yi ibada amma ba zai shiga coci ba saboda ya ce wannan addini ne na wahayi kawai dai annabin dan mai bai zo a cikinsu ba su shi ne matsalansu ina fata an gane duk rikicinsu da annabi muhammadu dan mai ya zama balarabe shi kuma annabi isa ya wannan addinin 'ya'yan shegu a bakinsu ba kenan ina fata an gane amma kuma za ka ga kaman a siyasan duniya kaman 'yan uwan juna ne ba 'yan uwan juna ba ne ba idan ka duba a tarihi kiristoci su suke kashe yahudawa musulmai kuma su suke ba su kariya a tarihi ga wanda ya karanta tarihi a baya ina fata an gano abin da kyau abin da ya kawo yahudawa morocco mafaka aka ba su abin da ya ɗauki sayyidina umar daga madina ya tattaka har zuwa ainihin baitul maqdis ya je ne don ba wa yahudawa kariya ya ce waɗannan mutanen a zauna da su bisa amana kar a kashe su kar a hana su addinin su kar a yi kaza kar a mu dai ku babu ki na masallacin baitul maqdis duk inda musulmai suka ci wurin da yaƙi idan akwai yahudawa ko akwai kiristoci suna ba su kariya daga duk wani hari da za a kawo musu dan wannan shine musulunci ina fata an gane to sai ya ce ja'alani mubarakan aina ma kuntu an sanya ni da zamto mai albarka duk inda na kasance wa ausani bis salati sana'an min wasiya kuma da yin sallah bi ma'ana Allah ya umarce shi da yin sallah kaga sallah addinin annabawa ne gaba ɗaya kenan babu wani annabin da bai yi sallah ba haka yake a cikin bible ina fata an gane wa zakati ya umarce ni kuma da yin zakka ma dumtu hayyin matukar ina raye dama sallah da zakka tare suke tafiya a cikin qur'ani ba sa rabuwa to sai ya ce Allah ya umarce shi da sallah ya umarce shi da bada zakka ma dumtu hayyan matukar da yana da rai to sai ya ce wa barran bi walidati ya kuma umarce ni na zamo mai biyayya ga mahaifiyata walam ja'alni jabbaran bai sanya ni na zamo mai girman kai ba shaqiyan mara arziki bi ma'ana Allah ya sa shi ya zamo mai albarka ya zamo mai rike sallah mai bada zakka ya dinga kuma da'a ga mahaifiyar shi to kaga anan sai fara da haƙƙin Allah kafin haƙƙin iyaye idan ka dubi Qur'ani kuma Allah yakan kawo haƙƙin shi a farko sai ya kawo kuma haƙƙin iyaye yace wa idh akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni an ashkur li wa walidayka ilayya al masir ina fata an gane kaga abautawa Allah shi kaɗai kar a yi shirka iyaye kuma a kyautata musu kisa idan kana so ka shiga aljanna dole ka rike Allah sau da kafa wajen masa ibada babu shirka iyaye kuma dole ka musu da'a duk yanda kake ustazu wallahi idan kana wulakanta iyayenka wuta zaka ji ka san wannan abin da kyau akwai in ka ga wani ustazu mu'amalan shi da iyayen shi ta kai mamaki kawai shi saboda ustazu ne ko da iyayenka kiristoci ne kuwa ko da ma guzawa ne wajibi ne ka musu da'a wajibi ne ka girmama su wajibi ne ka kyautata musu ina fata an gane balle iyayenka musulmai ko nan suna yan gargajiya ko suna yan ɗariƙa kai ahlus sunna ne wuta zaka je wallahi kun fahimci wannan abin da kyau duk matsayinka a duniya ubanka ya fi ka duk matsayinka a duniya mahaifiyarka ta fi ka kuma dole ka rusuna mata dole ka mata da'a wannan shine zaman ka lafiya a duniya shine zaman ka lafiya kuma ranar gobe kiyama an annabi ya faɗa ce ridallahi fi ridal walidai yardan Allah akan same shi ne ta hanyar neman yardan iyaye matukar kana bin Allah sau da kafa ka rike tauhidi ka rike sunna ka tsaye da gemu ka dangala wando ga salawatul khamsi ga nawafili rawatib ga wane ne ga qiyamul layli ga qira'a da hadisi wallahi in baka zaman lafiya da babarka sunan ka dan wuta in ka mutu hakkin iyaye ba wasa bane ba kun fanci wannan abin da kyau dole a bi iyaye dole a musu da komai kudinka komai bokonka komai mulkinka komai mukaminka idan kai ne sarkin duniya sunan babanka babanka har abada sunan mahaifiyarka mahaifiyarka har abada to dole zamo ka san wannan abun shine zaka zauna lafiya duniya da lahira to annabi isa da kanshi a matsayin shi na annabi manzo a cikin annaba guda biyar fa da Allah ya turo wanda babu wanda ya san adadin su in ba shi Allah ba annabi isa yana cikin guda biyar mafi girma guda biyar mafi daraja amma sai ce wa barran bi walidati Allah ya ce ne biyayya da da'a ga iyayena ina fata an gane wala mai ja'alni jabbaran Allah bai sanya na zamo mai girman kai ba duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba haka annabi ya faɗa لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ba zai shiga aljanna ba duk wanda akwai girman kai daidai da ƙwayar zarra cikin ainihin kanshi in kana da girman kai daidai da ƙwayar zarra ba za ka shiga aljanna ba in ji annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sai ka ga wani gashi mai addini amma sai girman kan tsiya kuma girman kan ma bai da ko sisi ya fi abin haushi ma idan mai mulki ya girman kai yana da wani dalilin shi na girman kai amma haramun ne idan mai kuɗi na girman kai yana da dalilin shi na girman kai amma haramun ne amma kai talaka mai haɗa ka da girman kai ga talauci ga girman kai zulmatun ba ba faka ba ina fata an gani to saboda haka kar ka ɗauka idan wake mai addini ne sai ka dinga wulaƙanta waɗanda ba su da addini ina fata an gane ya ce allah bai sanya ni da zamo jabbaran mai girman kai ba shaƙiyan wanda yake kuma mara arziki mara arziki shine wanda yake tataccen ɗan iska ina fata an gane a ce wani tantiri ne to ya zamo shaƙi kenan kalmar shaƙi da bahaushe ya ɗauko ga asalinta nan shaƙiyan ina fata an gane wala kudan mishi wari jikin katangan ne ko yayi wala mai ja'alin jabbaran shaqiya a wannan gaban sai ya ce wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina yau mawulittu ranan da aka haife ni wa yau amutu da ranan da zan mutu wa yau ma'uba hayya da kuma ranan da za a tada ni ina rayayi nan ababe guda uku wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina to ga wani abu a kissan annabi zakariya da annabi yahaya a farkon wannan surar sallah ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya can wa salamun nan kuma wassalamu me bambancin su can akwai babu alifin da lamun wa salamun nan kuma wassalamu me bambancin su malamai suka ce bambancin su shine a nan annabi isa ke magana da kanshi wannan gaban addu'a yake wassalamu alayya amincin allah ya tabbata a kaina yanzu roƙon allah yake ina fata an gane can kuma wasalamun alaihi allah ne ke bada labari dangane da annabi ya haya to amma can wasalamun na kira ne wasalamu ma'arifa ne ma'arifa ta fi girma to me yasa can karama nan ko babba saboda me sai malamai suka ce dalili shine a can Allah ne da kanshi ke labari wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata a kanshi Allah sai kawo ɗan kaɗan amma nan shi yake roƙa in za ka roƙi Allah ka roƙa da me da babban masaki ina fata an gane sai yake neman babba wassalamu alayya babban aminci ya tabbata a kaina don addu'a yake ba a roƙon Allah bu kaɗan kar ka roƙi Allah dubu goma ina fata an gane kuskure ne wani ya ce min wallahi wai yana cikin wata matsala wai kwana yana addu'a fa Allah ya bashi dubu biyar na ce aka cuci kanka ai Allah kake roƙa dubu biyar wallahi tallahi kai kuskure kuma yace wallahi da safe aka bashi kyautan dubu biyar na ce ka na ce aka cuci kanka ai ya ce wallahi da sassafe aka ba shi kyautar dubu biyar na ce ai wannan ganganci ne ai ina fata an gane to kar ka roƙi Allah abu kaɗan ka roƙa da yawa amma da yawan da kuma kada wuce hankali an gane ko shi yasa malamin annabi ya faɗa cikin hadisi in za ka roƙi Allah ka roƙe shi firdausi ita ce mafi ɗaukakan aljanna gaba ɗaya ko bai baka ba baka dai ko da a wata unguwa ne ina fata an gane to shi yasa annan sai ce wassalamu alayhi dan addu'a yake to amma a can din ma fada aka faɗi aka faɗi kaɗan wannan Allah ne ya faɗa bisa ganin daman shi ina fata an gane suke cewa wai abun da yake na Allah baya kaɗan qalilun minka la yuqalu lahu qalilun yace qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilun inji mai baiti yace wai dan kaɗan naka ya ishe ni qalilun minka yakfini walakin sai dai fa kalilun min kana yuqalu lahu kalilun kadan din Allah ba a ce mishi kadan kadan din dan adam ne ake ce mishi kadan wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina yawma wulitu ranan da aka haife ni wa yawma amutu da ranan da zan mutu wa yawma abu hayya haka nan kuma ranan da za a tashe ni sai Allah ya ce mi ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
Allah ce zalika duk waɗancan labarun da aka faɗa a baya ina fata an gane isa bin maryama shine fa isa dan maryamu shine ma'anar wannan jumla zalika ai zalikal mazkuru duk labarin da aka faɗa a bayan can isa bin maryam shine fa isa dan maryam din to zalikan na muftada ne isa shine khabar din shi ibnu maryam ya zama siffan shi ina fata an gane to sai malamai suka ce saboda me a cikin alkur'ani mai girma babu annabin da ake kiran sunan baban shi a ce musa ibn imrana ibrahim ibn azara muhammad ibn abdullahi babu kowa sunan shi allah ya kira isa musa ibrahim muhammad harun ina fata an gane shu'aibu salihu hudu babu wanda ake jingina shi zuwa ga mahaifi ko mahaifiya me yasa ko ina isa ibn maryam isa dan maryam isa dan maryam saboda me dan kusan ba dan Allah bane ba shi ne dalili ina fata an gane saboda shi kadai ne aka jingina shi dan Allah sai Allah dinga kiran shi Isa dan Maryam Isa dan Maryam Isa dan Maryam Allah kuma bai da mata an gane ko idan bai da mata ba dan shi bane kenan wannan shine hikima zalika Isa ibn Maryam duk waɗancan labarin da aka baku tun daga ainihin ɗaukan cikinta da abin da ya faru da aihuwan shi da dambarwan da aka yi da ababen da ya faɗa na siffofin shi da ababen da Allah ya bashi Isa ibn Maryam shine annabi Isa dan Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun wannan qaula bil fataha ita ce qira'an ainihin Asim bin Abin Najuj al-Kufi ruwayan Hafs kenan ko da kuma Ibn Amir su biyu kadan suka karanta shi da qaula bil fataha amma sauran qurra'u gaba daya qaulu suka karanta shi qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun to menene bambancin su malamai suka ce qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun ai ma'anan shi shine abinda nake faɗa na gaskiya inji Allah qaulul haqqi ai aqulu qaulul haqqi ina faɗan zance na gaskiya alladhi fihi yamtarun wanda suke ta shakku a cikin shi su yahudawa kenan da nasara suke ta inda inda suke ta kai kawo fihi a cikin shi in kuma aka ce ƙaulu a wancan ƙira'an na baƙiyatul ƙura'u ya zama huwa ƙaulul haƙƙi shi ne magana na gaskiya allazi fihi yamtarun wanda suke ta shakku a cikin shi ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai dace ba ga Allah ya riki da kowane iri ne min waladin kowane irin da mace ne ko namiji ne fari ne ko baki ne dogo ne ko gajere kowane iri ne bai dace ba a ce Allah yana da ɗa. ke sa Allah ce wa qalu takhadallahu waladan yace subhanahu sun ce Allah yana da ɗa yace subhanahu sarkiya tabbata wa Allah yace lahu ma fi samawati wal ardi kullu lahu qanitun duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kuma gare shi suke ibada badi'u samawati wal ardi idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun shine makagin sammai da kasai idan ya nufaci zartar da wani abu kawai sai ce kun fai kunu ya za a ce wannan kuma yana da ɗa wanda ainihin ɗa ana neman shi ne saboda me saboda bukata na rayuwa annabi zakariya da ya roƙi ɗa ai ya faɗi dalili ya ce shi annabi ne yana wa'azi idan ya mutu babu mai gadon wannan wa'azin allah ka bani ɗa ya ni wa rithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya to allah bai dace ba ce yana da ɗa subhanahu tsarkiya tabbata a gare shi idza qada amran idan ya nufaci zartar da wani abu innama abun sani kadai sai ce da shi ya qulu lahu kun fayakunu duk abin da Allah zai aikata fa yakan aikata shi ne da kun fayakunu duk abin da kaga Allah ya dauki lokaci wurin yin shi yakan yi ne saboda maslahan mu ina fata an gane ka dauki ruwan sama me yasa Allah bai zubo da ruwan sama sai ya sa alama ga hadiri na zuwa wani lokaci ga tsawa ga walƙiya a samu guguwa ta tasu don ku shirya ruwa na zuwa inda a ce a cikin sakan ɗaya kawai za a fara ruwa da bakin ƙwarya asara za a yi ina fata an gane wasu dabbobi ma su mutu hatta dabbobi su gudu su ɓuya ga ruwa na zuwa yan kasuwa su koma gida kowa ya shiga ɗaki a kulle wurare abin da bai son ruwa a rufe shi da tamfol ko ba haka ba kaga akwai hikima a ciki ba wai Allah na ta shiri ne zai ruwan ba a maslahan ku ne yanzu idan ya ga dama kun fa yakunu kawai sai a fara ruwa me yasa Allah yake halittar ɗa cikin wata tara a haife shi a ta renon shi ya fara zama ya fara rarrafe ya fara tafiya har ya girma saboda me tarbiyya ne ku dinga bin komai a hankali ina fata an gane Allah bai son gaggawa cikin al'amari galibi gaggawa aikin shaidan ne to Allah yana shirye da mu da bamu tarbiyya hatta cikin ayyukan shi dan mu koya ba dan wa ba zai iya yin wancan bane ba sai ya ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin duk wanda yake bashi da siffa ta bauta bashi da siffa ta uluhiyya bai kamata a ce shi Allah bane ba to annabi Isa kuma yana da siffa ta ainihin bawa ne ba siffa ta mahalicci ba dan aifan shi aka yi yana cin abinci yana shan ruwa yana bacci yana gajiya har an kama shi an zo za a kashe shi ya tsorita ya kira mitin da ɗaliban shi ya ina, ina fata an gane duk wannan siffa ce ta ɗan adam yana da mahaifiya yana da 'yan uwa to sai aka ce duk wanda ke da wannan siffan bai kamata ce shi Allah bane ba bai kamata ce shi dan Allah bane ba wa inna Allah rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku fa'buduhu to ku bauta mishi haka ya faɗa cikin ainihin suratu Ali Imran da ya kawo labarin annabi Isa wa musaddiqan lima bayna yadayhi min taurati wa la uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiyun inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim Allah shine ubangiji na ni annabi Isa shine ubangijin ku fa'buduhu dan haka ku bauta mishi bauta kuma ita ce a bauta wa Allah shi kaɗai babu abokin tarayya kuma kana bauta wa Allah ne a matsayin kafa na makaskanci a wurin shi wanda ba kowan komai ba shi yasa duk lokacin da ka ɗaga hannu ka ce Allahu akbar me ma'ana akbar mafi girma duk wani kabiru to ga akbar ina fata an gane babu wanda isa sai kai ya Allah shi kaɗai ake sa goshi a ƙasa ƙarshen ƙasƙanci kenan ya Allah ni ba komai ba ne ba ga magoshi na ƙasa ke sa annabi ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih fi sujudi mafi lokacin da bawa fi kusa da ubangijin shi shine idan ya sa goshin shi a ƙasa yace fajtahidu fi du'a ku ta addu'a a ciki yace fa qamanu an yusajaba lakum tabbas Allah zai karba muku dan ka gama kaskantar da kanka a wurin shi to da ka roƙe shi kuma sai ya karba ke sa ranar tashin kiyama in aka shiga cikin bala'i kowa ya shiga cikin tashin hankali annabi nuhu yana tsoro annabi ibrahima ya rude annabi musa annabi isa kowa ya ce nafsi nafsi da an zo gunshe ce ana laha ana laha sai ya ce idan ya tafi al'arshin ubangiji sujjada zai kaga ƙarshen girmamawa kenan don me ya je neman alfarma ne ya sa goshin shi a ƙasa ya ce zan yi wa allah kirari da kalmomin da ni ma a yanzu ban san su ba a wannan lokacin Allah zai kimtsa masa su a cikin harshen shi da kwakwalwar shi ya dinga furta su yana Allah kirari Allah ce daga kanka ya dan gatan Allah ya ce is'al tuta washfa tu shaffa tambaya a baka nemi ceto a baka ceto me matsalan kai ce ummati ummati al'umma tana cikin damuwa ya Allah zafin rana yayi yawa wani gumi ya zo masa kwabrin shi wani ya zo masa cibiya wani ya zo masa kirji wani ya zo wuya wani gumin shi ma ainihin lullube shi gwargwadon zunubinka gwargwadon yawan zunubinka da kuma ainihin gumin da zai lullube ka to anan sai Allah yake cewa annabi sai ya ce da su haza sira'un wannan ita ce kadai hanya mustaqim miƙaƙiya duk wata hanyar da ba wannan ba to hanya ce karkatacciya ke sa kullum a sallah muke roƙo Allah sau goma sha bakwai ihdina siratal mustaqim Allah shirye da mu hanya madidiciya a nan da annabi sa faɗi wannan abun kamar yana ƙara raddi ne kaga farkon maganar shi ya ce inni abdullahi abin da ya kulle da shi kuma inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu ran tashin kiyama Allah zai tuhumi annabi Isa yace ya Isa a anta qulta lin nasi takhizuna ummi ilahani min dunillah kai kace da kai da babarka a dinga bauta muku ba Allah ba kana subhanaka ce tsarkiya tabbata a gare ka ma ya kunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha ina fata an gane to sai yake cewa ya ubangiji in na faɗa ka sani in ba ban faɗa ba ka sani dan ka san abin da ke zuciyana ban san abin da ke zuciyanka ba wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim ni zan ba da shaida ne a lokacin da nake cikin su amma bayan na koma ga Allah ban san me suka yi ba sun ce ni dan Allah ne sun bauta mini wannan ba da yawuna ba abin da nace mishi nace musu shine ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin kuma shine abin da ya faɗa shi zai ƙara maimaitawa kuma ranar gobe kiyama idan aka tambayi annabi in ya faɗa ka isar eh waye shaidanka ya ce al'umma annabi muhammadu alaihi salatu dan mutanen shi za su ce ƙarya yake a kira annabi musa ka isar da sako na isar yahuda sai ƙarya yake bai isar ba sai allah ce annabi musa to sun ce ƙarya kake ya za a yi ya ce a kira al'umma annabi muhammadu alaihi salatu wasalam su ne shaidu na isar sai mu zo insha allahu mu zo mu ce tabbas ya isar a ce ku kuma ba waya ga ce ku ya aka kun yi zamani da shi ne ke mun karanta cikin qur'ani kuma Allah baka ƙarya ina fata an gane annabin da ka aiko ya ba mu labari shi ma baya ƙarya Allah ce na karbi shaidan ku subhanahu wata'ala wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim sai Allah ya ce mi فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Allah ce fakhtalafal ahzabu min bainihim sai kungiyoyi ahzab suka yi sabani tsakanin su da juna waɗannan su ce annabi Isa dan Allah ne waɗansu su ce a shine ma Allah da kanshi waɗansu su ce a kaza ne suka yi ta sabani tsakanin su da juna Allah ce fawailul lil ladina kafaru yahuda kuma suka ce a ba ma Allah bane ba dan Allah bane ba ba ma salihi bane dan shege ne duk yana cikin fakhtalafal ahzabu min bainihim aka yi ta saɓani da cece ku ce Allah ce fawailun narkon azaba ta tabbata lilladina kafaru ga waɗannan da suka kafurta min mashhad yawmin azim a wannan babban ranar ranar da za a yi taro Allah ya kira ta da ayin yawmin mashahud yace inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud ranar da za a tara kowa da kowa da mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku da mutanen farko da na ƙarshe kowa za a taro fi sa'idin wahid a fili guda ɗaya duk Allah zai tara halittu gaba ɗaya to shine Allah ya ce azaba ta tabbata ga kafurai a wannan ranar taron mai girma asmi bihim Allah ce kai mamakin jinsu wa absir kai mamakin ganin su yau ma ya tuna na ranar da za su zo mana saboda me Allah ya ce walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbana inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Allah ce ranar da zaka ga mujrimai nakisu ru'usihim inda sun sun kuyar da kansu saboda ba magana suna rabbana abasarna ya Allah mun abasarna wa sami'na mun ji mun gani abinda aka faɗa gaskiya ne yau gashi nan ƙarara za mu tafi jahannama sai ce farji ina na amal salihan a mai da mu gidan duniya ya ubangiji za mu yi aiki na gari in na mulki nuna lalle yau mun samu yaƙini su ce falau an na karratan falar kuna min lamomini inda za a sake mai da mu karo na biyu da mun zama mummunai Allah sai ce walau ruddu la'adu liman hu'an wa innahum lakazibun ƙarya suke da za a mai da su gidan duniya za su ƙara maimaita kafirci ne don Allah ya riga sani to sai ce Allah ce asmi bihim kai mamakin jinsu wa absir kai mamakin ganin su kalman asmi ka kaman fi'ili ne amri af'il wa absir shi ma kaman fi'ili ne amri ma fi'ili amri da fi'ili madi yakan zo a matsayin ta'ajjub mamaki da girman wani abu ina fata an gane yasa hatta alfazazi cikin shiriniya yake cewa wa akarin bihi maghanan تهراه منزلا أحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له أعلى الجنان مبوأ أتكين شريني أكو كاغا وأكرم به مغنا أكرم إنن بافي لبن ما ماكيني wa akarin bi kai mamakin darajar shi kai mamakin matsayin manzan Allah to haka nan asmi kai mamakin jin su wa absir kai mamakin ganin su yau ma ya'tuna na ranan da za su zo mana saboda anan sun makance sun kurumci sun mumbuku mu'min fahum la harji'un sun kurumce wa gaskiya sun makance wa gaskiya shine Allah zai ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka liyawma hadid idan ma kun makance a duniya yau an yaye muku yanan da ke idon naku ga jahannaman nan kun ganta to sai Allah yake cewa lakin zalimuna al-yawma sai dai fakash az-zalimai a yau fi dalalin suna cikin kwata mubinin mabayyani saboda sun isu bi gaskiya sun rike son zuciya sai Allah ce wa anzirhum yawmal hasrati
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
Allah ce wa anzirhum ka gargade su yawmal hasrati ranan nadama ranan hasara ranan cizon yatsa kai musu gargadi da wannan rana wallahi duk wanda kaga ana mishi wa'azi a gaya mishi kabari a gaya mishi kiyama a gaya mishi wuta a gaya mishi aljanna ya yi kamar ma bai san ana yi ba zai baka mamaki kuma gashi kullum ana mutuwa a wurin aiki abokan shi na mutuwa a siyasan abokan shi na mutuwa in a mulki ne sarakuna na mutuwa in a talauci ne ma talakawa na mutuwa malamai na mutuwa ɗalibai na mutuwa amma mutum ko a jikin shi wanda suka mutun nan ba wai kafi su wayo ba ne ba lokacinsu ne ya ka kai ma kuma lokacin ka zai yi kullum na unsa wa in talar salamatuhu yauman ina fata an gane to a takaice wa an zirhu yi hasra ka gargaɗe su don gane da ranar hasara ranar da na sani ranar nadama iz qudiya al'amru a ranar da za a zartar da al'amari wa hum fi ghaflatin alhali anan gidan duniya suna cikin gafala wa hum la yu'minun sannan kuma suna cikin rashin imani ba sa imani da alkur'ani ba sa imani da hadisi ba sa imani da duk abin da ake gaya musu tashin kiyama a nan da aka ce wa an dirhun ka gargade su yawmal hasra ranar nadama id qudiya al'amru ranar da za a zartar da al'amari menene ma'anar wannan jumla ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan kalma ya zo cikin sahihul bukhari da muslim da sunan na ibn majah da musnad na imam ahmad ibn hanbal ta hanyar ruwayan ahmad daga abu sa'id al-khudri da Allah kara masa da kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace idza dakhala ahlul jannati al-janna a wata ruwaya idza dakhala ahlul nari nara wa udkhila ahlul jannati al-janna idan yan wuta suka shiga wuta aka shigar da yan aljanna kuma aljanna sai malamai suka ce kalli balaga irin na manzan Allah alaihi salatu wassalam ya ce idan yan wuta suka shiga wuta sai ce idan yan aljanna aka shigar da su aljanna saboda me saboda yan wuta za a tunkuda su ne ku shiga ina fata an gane su kuma za a ɗauke su ne ana shigar da su ɗauka irin na girmamawa in ma a jirgi ne in ma a mota ne in ma a doki ne imma a fukafikin mala'iku ne ina fata an gane za a shigar da su ne ana salamu alaikum ibtun fadkhuluha khalidina salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma qubaddari tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin to sai Allah ya ci sai annabi yake cewa idan aka shigar da yan aljanna aljanna yan wuta kuma suka shiga wuta kowa ya zauna an nitsu yan wuta kuma suna cikin azaba sai yan wata su dinga tunanin kai wannan azaban ina ma da za mu mutu mu huta su yan aljanna kuma suna cikin damuwa to karfa muna cikin daɗin mu mutuwa ta zo ta kashe mu haka ta mana a duniya an gane ko kowa na cikin damuwa yan wuta suna fatan mutuwa ta zo su mutu yan aljanna suna tsoron kar ta zo kuma ta lalata al'amari ko ba ka ba to sai annabi ija'u bil mauti annabi ce sai a zo da mutuwa ya ce ka annahu kafshin amla za a zo da ta yadda ka san wani ƙoshashen rago haka ba da misali amla ragon da ke saboda tsaban ƙoshi farin shi har yana ɗan wani duhu-duhu yana ƙyalli tsaban ya ƙoshi fayu kafu bainal jannati wan nari sai a tsaye da mutuwa tsakanin wuta da aljanna fayuqal sai wani mai kira ya kira ya ce ya ahalar jannati ya ku yan aljanna hal ta'rifuna haza shin kun gane wannan kun santa akwai wanda bai san mutuwa ba duk wanda ya mutu ya santa yanzu ne baka santa ba ina fata an gane na'am sai ce kala fayanzuruna kowa sai ya leko ya kalla fashira ibuna kowa na daga kai na lekowa daga gidan shi wa yaquluna na'am hadal maut ai wannan ita ce mutuwa ita ta mana tsiya a duniya nan ko mun zo muna tsoro kar ta ƙara dawowa lalle mun gane ta sai kala sai annabi ce fayuqal sai ce ya ahlan nari ya ku yan wuta hal ta'rifuna hadha shin kuma kun gane wannan kun santa kala annabi ya ce fa yashra ibuna sai su daga kai suna lekowa suna kallo fa yanzuruna wa yaqulu na'am hadha al su ce lalle mun gane ta wannan mutuwa ce kala annabi ce fa umaru bihi fa yuzba Allah sai ba da umarnin a yanka mutuwa a kashe ta ina fata an gane za a yanka mutuwa a kashe ta yan aljanna na kallo yan wuta ma suna kallo wa yuqalu sai wannan mala'ikan sai ce ya ahlal jannati ya ku ‘yan aljanna khuludun wala mautun ku zauna har abada ba mutuwa hankalinku ya kwanta wa ya ahalan nari ya ku ‘yan wuta khuludun wala mautun ku zauna har abada kuma ba mutuwa kuma daina fatan mutuwa mutuwa kan babu ita kala sai annabi ci sun makara rasulullahi wa an dirhum yawmal hasarati ka musu gargaɗi dangane da ranar hasara if udiyal amru ranar da za a yanka mutuwa ina fata an gane haka annabi ya fassara ta wa hum fi gaflatin amma mutane suna cikin gafala wa hum la yu'minun amma kash ba sa imani saraminci nan na'am in karsa ayan nan guda daya inna nahnu
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
bayan Allah ga ba mu labarin nan gaba daya labarin annabi zakariya da yahaya da isa da maryama ya kuma yi wa'azi da gargadi sai ya kulle don gobe za mu shiga kissan annabi ibrahim irin yadda shi ma suka buga da mahaifin shi Allah sai ce inna nahanu narithul arda lalle mu muke gaje kasa wa man alaiha da duk abin da ke kanta duk abin da ke duniyan nan kaf za a wayi gari babu shi kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram idza zulzilat al ardu zilzalaha ina fata an gane yace fa dukkatal ardu dakkan dakka a wani waje dakkatan wahida yawma tarjufu al ardu wal jibalu fa kanat al jibalu kasiban mahila Allah ya ce mu za mu gaje ƙasa wa man alaiha da duk wanda ke kanta wa ilaina yurja'un sannan zuwa gare mu za a dawo gaba ɗaya kuma zan muku hukunci zan muku hisabi kowa zan tambaye shi gwargwadon abin da ya aikata zan masa kuma sakamako gwargwadon abin da ya aikata Allah baya zalunci ana ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa sai Allah ya kai mu gobe insha Allah subhanakallahumma rabbana bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته